ismail ibrahim dan malam ko baya kusa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد عباد الله المؤمنون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله muna miƙa godiya zuwa ga Allah ta'ala wanda cikin tausayinsa da rahmarsa da amincewarsa da ikonsa da ganin damarsa ya kaddare mu da samun numfasawa a cikin wannan rana sannan ya ba mu damar haɗuwa a wannan ɗakin taro mai albarka babban ɗakin taro na wannan ƙasa tamu mai albarka da yake a cikin wannan gari namu na abuja a wannan ƙasa tamu ta najeriya ba don kuma sai don gabatar da taro na musulunci haɗe da wa'azin ƙasa wanda an gabatar da taro a jiya da yau yanzu kuma ake gabatar da wa'azi na ƙasa da ƙasa a wannan munasaba malumanmu suka ga cewa ya kamata a matsayinmu na ƙananan ɗalibai a jaraba mu ba don mun isa ba domin a ji abin da ake koyar da mu shin muna ɗauka ko ba ma ɗauka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya abin da za mu faɗa a nan nasiha Allah ya sa abin ya tasiri a cikin bukatanmu Allah ya ba mu fahimta mai albarka ya sa mu yi amfani da abin da za mu ji na daidai. Ya ku bayan Allah a takaice wato nukuta da nake so in yi magana a kanta wanda kaina nake so na nasihantar tashin farko sannan kuma in nasihantar da 'yan uwanmu musulmai wato shine wata matsala wadda Allah maɗaukacin sarki ya sanya ta ta zamanto wato kandagarki wadda za ta kwaranye mana da yawa daga cikin kaso 99 cikin ko kuma ka ce kaso 95 cikin kaso 100 na duk matsaloli da suke faruwa na mu'amalar mu ta duniya wace matsala ce yanzu na ji alarama ya karanto mana wata aya wadda wannan ayar ita ce ta sa sai na ga cewa abin da ya kamata in makaina nasiha a kan shi kenan musamman wannan aya sannan kuma kuma sauran yan uwa musulmai in ƙara tunatar da mu domin mu zo mu riƙo da wannan sifa da Allah ta'ala ya ambata Allah rama yanzu ka karanto wata aya da Allah ta'ala yake cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
yan uwa ku duba Allah ya faɗi wannan ayar a daidai lokacin da yake magana akan wato kisa da aka kashe ma mutum dan uwansa bayan ya faɗi cewa ai kisasi ya ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla bayan Allah ya tabbatar da cewa ya farlanta mana yin kisasi duk wanda yayi kisa shi ma a kashe shi duk wanda ya kashe maka dan uwa kai ma ka kashe shi idan hukuncin wato anin kisan yana a hannunka ko kuma a irin wannan yanayin da muke karkashin hukuma to kai duk yanda za ka yi ka ɗauki mataki shi ma sai an kashe shi wato ainihin bisa tsari da doka ta tanada amma duk bayan Allah ya faɗi wannan sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa wani abu na jinin dan uwansa Allahu akbar wato kai ne aka kashe ma dan uwa kai ne wani ya kashe ma ɗa kowa ko ƙani to amma shi wannan ɗin da aka yi kisan sai aka zo aka kawo shi gaban alkali ya tabbatar da cewa ya kisan kuma an yanke mai hukuncin za a kashe shi ko kuma zai biya diya to ita wannan diyar ka ga dama ka ce ka yafe duka ka ga dama ka ce ka yafa wani bangare na diya ɗin to sai Allah ya ce faman ufiya lahu duk wanda aka yafe masa min akhihi daga jinin dan uwansa aka yafe masa shay'un aka yafe masa wani abu to ashayid abin da nake so in yi magana akan shine kalmar ufiya lahu kuma min akhi wato duk rigimar da ke faruwa tsakaninka da dan uwanka a duniya ina gaba ta kai rigima da masifa da bala'in a ce yau wani ya zo ya kashe maka mahaifi ko ya kashe maka ɗa ko ya kashe maka kari ko dan uwa ba amma ku duba saboda musulunci yana da tsari duk da wannan kisan da aka yi amma sai Allah ya kalli wanda ya kashe ma dan uwa sai ya ambace shi da me akhihi faman ufiya lahu min akhihi shay'un ashe kai kai kisan fa amma wanda ka kace sai aka ce sunan shi dan uwanka sannan sai Allah ya kawo maganar ufiya kalma ta afuwa kalma ta yafewa ya ku yan uwa musulmai wallahi wannan sifa ta yafiya yafiya wannan sifa ta yafewa ita ce babban matsalar da muka rasa yanzu a duniya musamman a ƙasar mu ta Najeriya shi yasa muke fama da duk wato an yanayin da muke fama da shi ya ku bayan Allah Allah shi ne ya shar'anta ko kuma a tsari na Allah ya tsara cewa za mu zo mu rayuwa a duniyan nan amma da Allah ya tsara cewa za mu rayuwa a duniyan nan ya san abubuwa da yawa za su rinka faruwa tsakaninmu da wa tsakaninmu da ƴan uwanmu amma sai Allah ya sanya wannan sifa ta afuwa sai ya sanya ta zamanto ita ce wato ainihin za ta ƙara sai abin da sasanta da saita wato ainihin tsakanin lamarin da Allah ya ku bayan Allah ina da wata tambaya kafin ci gaba dan Allah ya ku bayan Allah a Najeriya me babban matsalar da ɗan Najeriya yanzu yake fama da ita ban ji ba matsalar tsaro to sai ta biyu yunwa ko na'am inda zan tambaya in ce ta uku ita ma dai wani abin za a kawo mai kama da wannan to bara an faɗi muku ya ku bayan Allah duk in ka tambayi ɗan Najeriya bai babban matsalar shi zai ce matsalar tsaro ko kuma matsalar yunwa shi yasa yanzu duk wanda ga dan Najeriya yana bala'i yana fama da shi yana ta rigima da shi kakka rage kakka ƙara me matsalar matsalar tana da alaka da tsaro ko tana da alaka da yunwa samu ko rashi jama'a wannan ba ita ce babban matsalar mu ba shi musulmi na kwarai wanda har yanzu akwai imani mai karfi a zuciyar shi wannan ba ta zama asalin matsalar shi daga lokacin da ka sanya wa'annan karikiran suka zama su ne asalin matsalaka to wallahi in baka yi wasa ba nan gaba ma imanin ka sai ka rasa wannan nukuta ita nake so mu fahimta ya ku bayan Allah kada ka taba yadda cewa ya zama to wai matsalaka duk abin da za a lissafa matsalaka in za a lissafa guda biyar ya zama to shine duniya duniya duniya ai ka zama dan duniya sayyidina ali ibn abi talib yake cewa in tahalati dunya wa hiya mudbira wa tahalati al-akhiratu wa hiya muqbila ولكل منهما أبناء فكن من أبناء الدنيا ولا فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل wannan asarin ya inganta daga sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cikin sahih Muslim sayyidina Ali yake cewa duniya ta shirya kayanta ta daure ta kama hanya za ta tafi tana mai bada baya ita ma lahira ta shiryo kayanta ta shirya za ta yi tafiya tana mai fuskantowa sai sai na ya ce kuma kowace tsakanin duniya da lahira kowace tana da yaya kai dai yi kokari ka zama dan lahira kar ka zama dan me kar ka zama dan duniya me ake nufi da dan duniya shine wanda duk tambayoyin da zaka mai a duniya gaba daya in dai zaka mai tambaya zaka ji matsalar shi kawai duniya ce me ya hada ka tsakanin ka da wani ya zalunce ni me ya hada ka tsakanin ka da wani ya cuce ni me ya hada ka tsakanin ka da wani ai ya taba min kaya ai ya ci bashi na bai biya ba ai ya hana ni in samu wani abu na duk kai duniya ita ce kadai matsalaka to duk wanda ya kasance duk man kana hammu duniya duk wanda ya kasance damuwarsa shine duniya ita ce damuwarsa to ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi sai Allah ya sanya talaucin ka tsakanin irin ka har abada ba za ka taba ganin cewa ka wadatu ba kullun cikin raki kake kullun cikin kuka kake amma duk wanda ya kasance damuwa shine lahira ya za a iya gyara tsakanin shi da Allah ya za a iya sulhunta tsakanin shi da Allah ya zai je ya samu kyakkyawan sakamako sakamako a wajen Allah to sai kaga Allah ta'ala shi ya bar duniyar a baya amma ataki duniya alayhi wa hiya raghima gudu yake duniya tana biyo shi a baya amma da ka sa duniya ita ce damuwarka to sai Allah ya hada ka da matsiyacin talauci musamman shine talaucin zuciya zuciyarka sai ta zama to wato ainihin talaka ashe ya ku bayin Allah mu yi kokari kada duniya ta zamanto ita ce damuwar mu babban abin da ke sa duniya ta zamanto damuwar mu shine mu saura mu sa wato anin bacin rai da tunani mummunan tunani game da ƴan uwan mu a cikin zukatan mu wane yayi min kaza na kullace shi wane bai min kaza ba shi ma na kullace shi wane duka hidimar gaba ɗaya ta duniya ce babu yafewa haba ya kai bawan Allah idan da ba a yafewa kai ma da baka yi saka zauna wato ali a duniyar nan ba sifa ce ta Allah madaukakin sarki cewa shi mai yafewa ne shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi daga cikin addu'ar da manzon Allah yake yana cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yafewa ne kana son yafewa ya Allah ka yafe mu idan Allah ta'ala kana sifanta shi da kalma ta yafewa kai dan me ba za ka yafe mai yan uwanka musulmai ba kai dan menene idan an taba ka ba za ka yafe ba idan an taba ka ba za ka kauda kai ba ka nuna ma baka san an yi ba kakka yadda wai ya zama kana tabatawa da mutane masu kima masu daraja da an yi magana to a duniya ni sun taba min duniya in ka ji ya zagi wani shugaban kasa matsalar duniya ce in ka ji ya zagi gwamna matsalar duniya in ka ji ya zagi malami matsalar duniya in ya zagi dan uwan shi matashi matsalar duniya in ya zagi wato ainihin namiji matsalar duniya in ya zagi mace matsala ce ta kai dan duniya ne ba abin da ya dame ka in ba duniya ba inda ba a yagewa ba a kauda kai kai ka isa ka zauna duniyar nan lami lafiya alarama siba ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yafiya umarnin da Allah ya bashi kina a cikin suratu ali imran fa bima rahmatin min Allah فبما رحمة من الله لنت لهم na'am ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك wani umarni Allah ya ba manzo Allah واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر fa idza azamta فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ya kai bawan Allah dan menene ba za ka sifanta da sifa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi Allah ne yake ga manzan Allah saboda wata rahama daga wajen Allah ka zamanto mai tausasawa a gare su da ka kasance mai wato kaushin hali mai kakkausar zuciya mara daɗin zama wanda shi ɗan riko ne duk abin da aka yi mai zai rike in wane ya cuce shi shi kenan ba sauran zaman lafiya tsakanin shi da shi in wane ya zalunce shi zai rike da bala'i shi bai yadda wato an ya yafe ba bai yadda ya kau da kai ba Allah ya ce kai annabi da haka kake da sahabbai duk sun watsa sun baka sai Allah ya ce umarnin da muke maka dama manzo Allah ya sifanta da wannan umarnin fa'fu anhum ka ci gaba da dawwama a matsayin mai yafe ma sahabbai mai kau da kai game da wato ainihin sahabbai abinda suka yi ba daidai ba sannan ka rinka nema musu gafara Allah ka kuma rinka shawarta su a cikin al'amura ya Allah yana ba manzo Allah umarni ya rinka yafewa amma kai zaka ce ba za a yafe maka ba ku duba ku ga yadda Allah ya ba sayyidina Abubakar umarni akan mislah cewa wal ya'fu wal yasfahu wato su rinka kau da kai kuma su rinka yafewa kai dan menene ba za ka rinka yafewa ba shi yasa hadisi ya tabbata a cikin wato anin sahih muslim manzon Allah ya ce ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah bai taba ƙara ma wani in dai zai rinka yafewa yana kau da kai to babu abin da Allah yake ƙara ma mai yafewa da kau da kai in ba wato anin ɗaukaka ba ya ku bayin Allah Allah ya san zan bata maka ya san za ka bata min shi yasa ya ce to abin yadda za a daidaita zaman shine in yafe maka kai ma ka yafe mu in ma ba ka iyawa alal akal ka kau da kai ba ce wai dan ka je ka bi hakkin ka ba ba daidai bane ba amma manzon Allah man tasala li nafsihi qat ba taba jin manzon Allah yana rigima akan matsalar kanshi ba to kai ma dan menene wato anin ba za ka zama to bi yafewa ba shi yasa malamai suka ce idan mutum ya zamanto mara yafewa mara kau da kai to wannan yana nuna cewa yana da matsala tsakanin shi da Allah in kana da matsala tsakaninka da Allah to daga ciki sai Allah ya sanya ka rinka jin haushin kowa ayi ayi ka yafe ma mutane ka ce ba za ka yafe ba ayi ayi ka kauda kai ka ce ba za ka kauda kai ba kamar da suratul maida ta ambata wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah wannan matsalar matsala ce mai fadi amma kamar yadda aka ji dama takaitaccen lokaci ne muna roƙo Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah ba mana da abin na kuskure kuma Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa sallallahu alaihi wa karim wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Ismail Ibrahim dan Malam